وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau shida ga watan sha'ban shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 48 a cikin karatunmu na littafin zadul mustaqni a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kaya kano nigeria insha Allahu muna ƙarshen babu shurutus sala babin da ke magana akan sharuɗan sallah a can ƙarshe in kun duba akwai inda malam yake cewa wala yushtaradu fil fardi wal ada'i wal qada'i wan nafli wal i'adati niyyatuhunna wannan shine karatunmu na satin da ya wuce wa yanwi ma'a tahrimiyya وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت أنا مكتئب ba sharadi ba ne lokacin da mutum yake sallar farilla in an ce sallar farilla a zahar ne la'asar ne magariba ne isha'i asuba idan ya zo yin niyya ba sharadi ba ne sai ya ce ya yi niyyar sallar a zahar farilla sallar la'asar farilla sallar magariba farilla sallar kaza farilla a'a kawai cewa da ya yi azahar ne cewa da ya yi la'asar ne cewa da ya yi magariba ne ai kowa ya san azahar la'asar magariba ai duk farilla ne ina ba ta ana fahimta wato la yushratu fi salatil fard an yanwi fardan ba sai ya ce yayi niyan yin farilla ba to ai da mutun da yayi niyan yin azhar yayi niyan farilla ne kenan koda bai ce yayi niyan yin azhar farilla magariba farilla asubahi farilla ko bai faɗi wannan farilla din ba ba komai sallar sai kawai yayi niyan azhar yayi niyan la'asar yayi niyan magariba يعني العشاء والأداء والقضاء والنفل والإعادة حدها كرشي من يبياني أكن الأداء da alƙada mai bambanci da al'ada da alƙada al'ada sallar da kai ta yanzu yanzu ba mun yi magarba ba sunanta adai alƙada fa idan ba mu yi magarban nan ba sai muka batta sai da asubahi za mu yi ta sunanta ƙaba ta zama ramuwa al'ada wanda aka yi ta akan lokaci alƙaba wanda aka yi ta a menene akan lokacin ta ya wuce akwai kuma daruri daruri shine sallar da aka bata sai da ta zo ƙarshen lokacinta tana dab da fita to sai aka yi ta shine abdaruri wato an yi ta a babin larura kenan akwai al'i'ada ramuwa daga a'ada ne ramawa ramawa ko ramawa ka zo yi in ka zo za ka rama yanzu misalin kana sallar magariban nan za ka rama magaribar jiya to ba sai ka ce ka yi niyyar rama magaribar jiya ba ina fatan kana fahimta in ka ce allahu akbar daman ai ka sa a ranka ka yi magariba ta yanzu ko magaribar da za ka sake yi yanzu ta biyu mai sunanta ramuwa ce khalas ya riga ya kullu kun fahimce ni tayi to yau karatun da za mu shiga yana da ɗan rikici kaɗan amma dai za mu fafata mu game Allah zai malam ya ce fa'in kata a hafi asna isalati autar da da batsalat wa idan shakka fiya ista'nafaha a um, idan mutum yana cikin yin sallah kawai sai ya fasa ya yanke niyyar sallar yana cikin yin sallah fi asna'is salati ko taraddada ko yi shakka batsalat sallah ta baci saboda istidamatun niyya sharɗin lisihatis sala dawaman niyya tun daga farkon magaribarka har zuwa assalamu alaikum ɗin magaribarka dole ne a ranka ka cewa yanzu fa magariba kake yi da zarar kana cikin yin ta sai ka fasa ka ce kai yanzu ba ma magariba za ka yi ba la'asar za ka yi kai yanzu ba ma magariba ba isha za ka yi ba ta lalace saboda ba a samu me ba istidamatun niyya kamar in ka lura ka shiga da wata niyya ka kare da me da wata niyya to canja wannan niyyan ya lalata sallar abinda suke cewa istidamatun niyya shartun lisihati sala dawwaman niyya niyyarka ta zama da'ima tun daga farkon ibadarka har zuwa ƙarshe wannan sharaɗi ne na cikin sallarka ko kuma kai taraddudi ka wani yanzu magarma nake ne ko isha kana ta taraddudi a ina ta lalace badalat ina fata ana fahimta ko kuma kayi taraddudin ko in fasa sallan nan ne kawai kana ciki suka ce ko dai in fasa ne to wannan cewa ko in fasa ne khilaful azmi ne ya saba wa azama a ko ka fasa kenan ma baka niyya ba sallata ba ce haka shakka duk wanda yana cikin sallah sai ya shakka akan niyya ista'anafa kawai ya sake sabuwa ba kana shakka ba Allahu akbar ka sake wannan duk dai mun yi bayani a satin da ya gabata akan a shakka kala nawa ce ya za da sauransu mun faɗi maganar shekul islam ibn taimiyya cewa haramun ne mutum ya fita daga cikin sallarsa saboda yana shakka akan niyya shi shekul islam ibn taimiyya ya tafi akan cewa tun da ka zo ka kabbara ka fara magarba ai ka yi niyya to yanzu sai ka zo kai shakka shakka garanti ne ko kuma shakka ne ha kun gane tambayar ta shakka tabbas ne ko kwanto ne to lokacin da ya kabbara sallar magarbar zai Allahu akbar a wannan lokacin yana da tabbas ko bai da shi yana tabbas awwa kenan yana da yaƙini tunda dai dole ya fara magarban nan duk tsiya dai yayi yayi me ya yi niyya ko to yana cikin yin sallah ya yi raka'a ta biyu kawai sai shakka ta zo masa kai wai niyyar magarba ne ko niyyar isha'i ne ko la'asar ne ne shakka ta shigo masa to yanzu anan mun samu cin karan abu guda biyu ga niyyar farko ga kuma me ga wata niyyar tana raba ma hankali ku yi hakuri rayuwa tana iya sa haka ya faru ba wallahi ɗimuwar da muke ciki yanzu matsaloli da damoyin da muke cikin wallahi ba mamaki kana cikin sallar wallahi ka gigita ka kasa gane wace sallah ma kai to shi shekul islam ibn taimiyya dalilinsa ya ce akwai ka'ida da ake da ita cewa al-yaqinu la yazulu bi shak duk nayi bayanin wannan karatun a baya amma dan saboda an dan tafi hutu kaɗan mu yi refreshing memories namu ya ce ku riƙe wannan a ƙa'ida a shari'a za ta taimake ku a ci duk ibada duk lokacin da kana da garanti kai wani abu sai kuma bayan wannan garantin da kai wani abu sai wasu wasu ya zo maka ya ce to alaƙinu la ya zo bishak da farko garanti kayi niyyar yin magarba wannan yaƙini ne to sai kuma shaidan ya zo ya kawo maka shakka daga baya a ƙa'ida a shari'a shakka ba ta da ƙarfin yaƙini ba ta da ƙarfin yaƙini don haka shakka ba ta isa ta kori yaƙini ba ibn taymiya ya ce wannan magana yana raddi ne akan wannan abin da mai littafi ya faɗa wa iza shakka fiha ista'anafaha shi bai yadda da wannan hukuncin ba na fikihu da kayi shakka ka saki yace to lokacin da ya kabbara sallah hauka yake yi ai dole yayi niyya ko to yanzu wannan shakkar da ta zo masa ba garanti bane to wannan shakka ba ta koran garanti alaƙinu la yazulu bi shakk barin da na buga muku misali tabbas yanzu da zaka shigo magarba da alwalaka ko haka ne kana cikin sallah liman yayi tahiya kafin ya shiga raka'a ta biyu aya ta uku kawai sai wani shaidani ya zo yana cewa kai ka fai tusa kai alwalaka fata kare kai kamar fa baka da alwala ah ka ga me shakka ta zo to yanzu muna da matsala biyu garanti kayi mai alwala ko to yanzu wannan maganar da ta zo ita tabbas ce to yaya yaya shakka zai kori tabbas alyaqinu la yazulu bi shakk daka menene zai kori wannan yaqinin wani yaqini dan uwansa sai ka gaya wa shaidan ka ce eh alwala ta karye to da wani dalili duk a cikin sallar wari ni ban ji wari ba ƙara ban ji ba to me ya karya mun alwalata ai na ji alamar motsi haka kamar wani abu ya dan fito to ai ni ban ji ba ni fa nayi abun kuma ban ji ba motsi baya karya alwala malamai suka ce akwai shedanin da yake musamman muwakkalun ne shedani malam sai ka kabbara sallah sai zo ya samu dubarar ka sai dan ja gashi haka ya dan fuski dubarar sai ka ji dan alamar motsi kawai sai ka ce alwalaka ta warware sai ka tafi da bacin rai duk wanda yake cikin sallar farilla ya fita ya je dan ya daddado alwala a cikin bacin rai yake tafiya wataƙila ya dawo mai an gama sallah da haka ibn taymiya yake cewa kana da garanti alwalaka tana nan sallarka tana nan karka yadda ka abin shi yasa kuma annabi ne ya faɗa yace ɗayan ku idan yana sallah fala ya khurujanna min as-salati kar ya kuskure ya fita daga sallar da yake inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yasma'a sautan aw yajida riha sai ya ji ƙara kamar ya sai ya ji ƙara ko ya ji wari jama'a annabi ne ya faɗa fa in kana sallah kakka fita daga sallar da kake yi sai ka ji ƙara sai ka ji ƙarar tusa ko sai ka ji wari duk abin da za ka ji bai karya maka alwala ba kenan yana nuna maka yaƙinin ka na kana da alwala kakka fita sai ka samu wani yaƙinin da zai tabbata alwala ka warware kun fahimce ni to ka tafi akan haka sai ka huta kana cikin yin azumi can sai ka zo bayan la'asar sai ka zo kana tunanin wai ni ɗazin la'asar ko da na zo alwala kamar fana kurɓurwa kai kamar fa wallahi a shago na bude wani minti na sha kai sai ka fara shakka me asali na azumi wannan shakkar zai karya ma azumi a sai na samu garanti yanzu ina yin sallah watakila kana cikin yin sallah kana raka uku sai shi dan yazo yana ce maka a to kai wai raka biyu ne kai ko raka uku kai raka'a biyu kai ko uku kai to in dai ka zo kana maganar raka'a biyu ko uku kai ai duk ya kai biyu ko to shi kenan wal yabni ala masayqana sai kai gini akan to biyu nayi ai duk ya biyu kan nayi kenan sai ka dora ta me ta uku kun fahimce ni ku rike wannan ababin ibada yana da sauki kwarai da gaske to yanzu za mu shiga wata matsala ta biyu وإذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز idan mai sallah shi shi kadai na farilla kuna tare da ni mai sallah munfarid shi shi kadai yana sallar farillarsa sai ya juya niyyar naflan ya ce ya mai da ita nafila fi waqtihil muttasa' amma a yalwataccen lokacin da zai iya yin nafilar ya gama kuma ya zo ya sake wata farillar ya gama ta a cikin lokaci ya ce jaza haka ɗin ya me ya halatta babu laifi wa inin taƙala biniyyatin min fardin ila fardin baɗala idan yana cikin farilla yana tsakiyar farilla sai ya tashi ya canja niyyar farillar da yake yi sai ya koma wata farillar yana cikin azar sai ya yi raka biyu yana cikin azar sai ce kai ni na mai da ita la'asar baɗala duk biyun sun baci to Allah ku riƙe wannan zai taimaka kwarai da gaske yanzu abin da mu tattauna akai shine wato hukuncin canja niyya a sallah ba za ka ji ana tattauna akan matsalar ba a tana da ɗan rikici mutum ne ku fahimce da Allah Allahu akbar ya kabbara sallah yana yin azhar yana cikin yinta kawai sai ya ji a ransa cewa bari ya mai da ita nafila ya halatta mutum yana farilla shi kadai yanzu ban zo na jam'i ba shi kadai yana farilla ya juya sallar ya mai da ita nafila kaji daya malam ya ce ijaza to kuma idan yana cikin yin farilla a zahar yake shi kadai ka kula na ce ma shi kadai ya kabbara sallah azhar kawai sai ya ce ya fasa la'asar zai ko ya fasa ai ya tino bai yi asubahi ba bari ya canja niyyar azhar din ya dawo da ita asuba badala dabbiyar sun lalace gaba ɗaya sallolin ga yadda jawabin yake abinda ake nufi da wannan matsala a fikihu shine hukuncin canja niyya ya halatta ko bai halatta ba to suka ce akwai canja niyya daga sama zuwa ƙasa babban abu ne kake yi sai kuma kake so kame da shi ƙarami من الأعلى إلى الأدنى سورة تفرقو كينا daga sama iyo ƙasa to wannan ya halatta kamar ya daga sama yi ƙasa farilla ba ita take sama da nafila ba ya halatta sallar farillar da kake jama'a na magana fa kai ɗaya ya halatta sallar farillar da kake yi kai ɗaya ka canja niyyarta kana cikin yinta ka ce kame da ita me nafila za mu zo mai bayanin dalili da hujja kaga wannan min al'a'ala ne ilal adana min al'a'ala ilal adana sura ta biyu shine min al'adana ilal a'ala daga ƙasa kai sama wanda bayi da ƙarfi kame da shi mai ƙarfi kana nafila ka ce ka rikide ka juyar da ita ta dawo farilla shine minal adna ilal a'la daga ƙasa zuwa sama wannan bai halatta ba kamar misali mutum ne ya kabbara sallah yana niyan yin nafila shikenan kawai sai ya ji cewa bari ya maida ita farilla nafila ce fa kawai sai ya ce bari ya rikide ya maida ita ta zama farilla kana nafila kafin magariba kawai wani sai ya ce ma kai yau ai an yi sallah fa kuma kai raka'a biyu sai ka ce to bari in ƙara daya min al adna ila al a'la daga ƙasa zuwa sama wannan haramun ne bai halatta ba bai zai koma daga nafila zuwa farilla ba um, idan da ya yi niyyar a yin niyya ce ta sallah a ta nafila asali kuma sai farillar ta shigo to sai ya katsa nafilar don a lokacin ba ta da wata daraja ita nafilar darajar ta bata kai ta farilla ba sai ya canja sai ya assalamu alaikum sai ya sake gari kamata sala ya shigo da farilla sabuwa um, sura ta biyu al'intikalu min al-nazir ila nazir sallar azhar kake yi sai ka ce bari ka mai da ita la'asar kana cikin yinta wannan akwai matsaloli kamar haka mutum ya tashi daga azahar zuwa la'asar ai azahar daban lokacinta daban la'asar lokacinta daban amma nafila zuwa nafila wannan babu matsala saboda nauyinsu ɗaya ina fata ana fahimta min sunnatin ne ila sunna kuma ya halatta ka yi ta a koyaushe ita nafila a duk lokacin daga dama tama da mutum ya zo ya canja ya ce daga azahar zai koma la'asar suka ce bai yi ba me dalili saboda bai halatta ba wannan sallar lokacinta daban waccan ma lokacinta daban kuma kowace da niyyarta daban ake yin ta um, to shine malam yake cewa la ya juzu bai halatta ba ko ya ce mai badala na farko dai taghyirun niyya idan ahrama al-insanu bi fariba idan mutum yayi niyyar sallar farilla sai kuma ya maida ita nafila to wannan bai halatta ba bai zai ai afwan idan idan yayi niyya munfaridun fardahu in yayi niyyar farilla mai da ita nafila wannan babu laifi tunda akwai lokaci me yasa suka ce fi waqtil muttasa bari in ƙara yin bayani yana cikin yin farilla ta magariba sai ce zai mai da ita nafila to kuma sai aka duba idan ya mai da ita nafila in har sai ya yi nafilan nan ya gama yana gama nafilan nan lokacin magariba ta fita to a lokacin haram ne canja niyya saboda in kai nafilan kuma ka zo za ka fari farilla kuma lokacin farilla ya ƙare da haka a lokacin haram ne kenan ba koyaushe ne ne hukuncin canja niyya yake halal ba sai in fi waqtihil muttasa sai inda wadataccen lokaci a cikin ka'ida ta shari'a a suka ce akwai ka'idar ilga'u التنفل a jefar da nafila mutum ya shiga farilla ko jefar da farilla mutum ya shiga nafila idan mutum ya kama yana yin sallah ko yana yin wani abu na farilla to sai wani abu na nafila sai ya zo ko kuma yana yin na nafila sai na farilla ya zo yana nafila sai na farilla ya zo to ya jefar da nafilan ya hau na farilla zan maimaita a ƙa'ida idan kana wani abu na nafila sai na farilla ya zo to ka kashe na nafilan tunda lokacin farilla ne a wannan daga nan ne za ka gane kuskuren mutanen da an zo ana sallar farilla wai yana sallar nafila ka lura liman yana ta sallah shi kuma a can baya wai bai gama ba wai yana ta nafila an kama sallar asubahi wai shi bai yi raka a tanar fajir ba wai saboda doguwar sura ake yi bari ya tsaya sai ya gama raka a tanar fajirinsa sannan ya zo ya jona duk lokacin da aka fara farilla to wannan lokacin na farilla ne shi yasa wasu malamai suka ce manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama idan uqimatis sala fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah babu sallah sai ta farillan nan da an tada sallah to babu wata sallah me babu wata sallah Allah bai zai karbo wata sallah ba sai wannan farillan kenan waye ya halatta ya wata sallah sai dai in wasu ne suke yin wata la'asar daban ko kuna azar suna ko kuna la'asar su kuma ana bin su azar ba su gama ba wannan za su iya yin tasu daban idan ba su da ra'ayin su bi jam'i dan ya halatta mai waccan sallan ya bi mai wannan sallan to amma mu ɗauka mazhabar su a fahimtar su mai azahar baya iya bin mai la'asar da niyyar azahar in haka suka ɗauka to a masallaci ɗaya ba laifi ana yin me ana yin la'asar su kuma a baya suna yin me azahar saboda ai su ma maktuba ne suke amma ana farilla kai kuma kana lafila to wannan ai bai yi ba suka ce idan ka kwatanta ladan da za ka samu a cikin nafila da ladan da za ka samu a cikin farilla in an kasa sallar farilla dubu nafila ba ta ɗauki ɗaya ba dubu in an kasa sallar asubahin nan dubu raka'atan alfajr nan da za ka yi in dai farilla ce ba ta isa ta gwada kanta da farilla ba da ka ana kabbar farilla me ya shagaltu me ya kamata ka yi ka shiga ka yi farilla idan uqimatis sala fala salata illa al maktuba babu sallah sai wacce take ta farilla dalili na uku wani bawan Allah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bayi sai ya ce wane wane na yanta ka an duburin idan mutum ya ce ya yanta bawa an dubur ya yanta shi bayan ya mutu ya biya kuɗi ya dawo mai ya dawo ɗa ya fanshi kansa ana cikin wannan abun kaga wani aikin alheri ne ya yi wannan nafila ne ko kawai sai aka kawo ƙararsa gurin manzan Allah ana bin sa bashi annabi ya ce yaya za ka zo ana bin ka bashi baka biya ba kana aikin nafila a can sai ce an fasa yan tabawan nan an dubur din nan a sayar da bawan a biya kudin kun gane kuwa bashin kudi ake bin sa bawa ba kudi bane sai ce shi ya yan tabawansa ya bashi yanci in ya biya kudi zuwa lokaci kaza ya zama cikakken da sai aka duba ai kuma ga wani nan yana bin sa bashi a yanzu bai biya shi ba to yaya za ka shagaltu da nafila sadaka nafila ga biyan bashi farilla a kanka ba ka biya ba annabi ya wullar da wannan hukuncin kun fahimce ni da wannan dalilin ne wasu malamai suka makale cewa yaya za ka zo ka kama sitta shawwal alhali ana bin ka ramadan ciwo ya kama ka ba kai ramadan ba ko tafiya ta kama ka ba kai ramadan ba ka cinye ramadan din ka ci biyar ka ci shida to kuma gashi an zo ana siti shawal sai ka rungumi azumin siti shawal kana ta bugawa yaya ita ramadan din bata cika ba ta dole zaka ɗauko nafila kuma kana yi wannan shine suka ce aka ce al'insanu la yanshagilu bin nafli awi tanaffuli baya shagaltuwa da nafila a lokacin da fi zimmatihil fard a kansa akwai farilla mutum ya je zauna ya ta nafilfili a gida ana kadika mata sala a masallaci wai bai gama nafilfilinsa na dare ba wa ya kai ka mutum ya ta zuwa umra ya ta zuwa umra ya ta zuwa umra amma aikin hajji kuma ya ki zuwa mutum ya zo ya ta nafila ya ta nafila ya gama nafilfili an zo ya sallar farilla kuma ya buga ya tafi bai ya farillar ba duka waɗannan wato ƙawa'id ne na shari'a wadda ya kamata mai karatu ko mai zuwa makaranta ya fahimce su ya ce wa in kalaba منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جازا من يوانا وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بدلا من يوانا إن يتاشي لك فرلا ذو فرلا وتجب نية الإمامة والإتمام طب قانا كراتن wannan wani sabani ne na malamai watakila sai wani sati mu daɗa faɗaɗa bayani akai amma dai yanzu ku ji abin da mazhaba ta imam ahmad take wajibi ne idan mutum zai yi limanci sai ya ƙudirce a ransa cewa limanci zai yi haka wajibi ne kamar yadda kuka sani idan zai bi jam'i ai a ransa yana ƙudurce cewa liman zai bi don maimaita da sallar da kake kai ɗaya da wanda kake zuwa masallaci don Allah niyyar iri ɗaya ne kenan idan ka zo kabbara ba a ranka kana jin cewa jam'i kai kana bin liman ba to kai ma liman in ka zo za ka yi limanci da mutane a banka Allahu aka tuna fa kina me ba kai kaɗe ba saboda ba kai ɗaya ba ne in ka zo kai ɗaya kake yi to to amma matsalar da za su samu anan ba na so in fada da saboda ba lokaci yaya za a yi da mutumin da ya fara yin sallah shi shi kadai wanda wannan matsalar za ta samu mushkila kenan ya fara sallah shi shi kadai kuma mutum uku suka zo suka bi to canja niyya zai yi kuma ɗazu mun yi karatu ya za a yi amma fa ba ra'ayi na ɗauka ba kuma ba rushe abin da mai littafin na faɗa ba dan in an kawo dalilansa kuma ba mamaki wani ku ya bi wasu ku su bi da yawa amma dai yanzu ya wajaba dan koda za ka zo ka ji a karatu wani malami yana cewa dole ne liman sai ya yi niyyar limanci a cikin littafanmu na fikiyo duk ana faɗa dole ne alal imami ya yi niyya cewa shi liman ne ga wanda suke bayansa haka mamu ma su yi niyyar al'itimami wal iktida'i saboda da shi ne ai sallar jama'a za ta cika idan shi shi kadai ya kabbara sallah suka ce in shi kadai ya kabbara sallah to ina manufan jami'in me dalilin ku suka ce akwai bambancin lada tsakanin sallar jam'i da sallar farilla sallar jam'i da kuma sallar farilla mutum shi kadai idan liman yana so a samu ladan jam'i gaba ɗaya tunda kowa ya liƙe sallarsa gare shi to ya kamata ya yi niyyar me jam'i yake wa mutane da ta haƙoƙin salatul jama'a wa idan nawal munfaridu al-itimama to sai kuma wani hukunci idan mai yin sallah shi shi kadai yana yin sallar farilla shi shi kadai sai mutane suka zo su yi sallah tare da shi sai ya haɗu da su lam yasih malam ya ce bai inganta ba to to kaji karatu kaji matsala wato yana nan dai akan masabarsa ku duba bakin sosai fa wa inna wal munfaridu timama idan mai yin sallar farilla shi kaɗai shine munfaridi yana yin sallar farilla shi kaɗai sai wasu suka zo don su yi sallar jam'i a inda yake sai shi ya je ya haɗu da su shi ya je sai mai ya haɗu da su yana ciki sai ya haɗu da su lamin sai bai inganta ba ma'ana shi munfaridi ne shi shi kadai yana sallah shi shi kadai sai ya mai da kansa ya zama mamu a tsakiyar sallah a farkon sallah bai yi niyyar bil imam ba barin yi bayani mutum ne ya zo ya kabbara sallarsa da azahar yana sallah shi shi kadai a masallaci kuna tare da ni kawai ya yi raka'a ɗaya biyu ko kuma ya fara sai ya ga wasu mutum goma sha biyar sun ƙarƙa matsala ƙarƙa matsala suna yi me za su yi sallah azahar to yana cikin yin tasa azahar ɗin shi kaga munfarid ne kawai wai sai ya canja niyya sai ya matso ya matso ya matso ya matso kawai sai ya shiga kawai aka ci gaba da sallah da shi ya ce sallarsa bata inganta ba me dalili yaya ka fara sallah kai kai kaɗai ka karatun fatiha wajibi ne akan ka kaza wajibi ne akan ka ka shiga da niyyar kai kai kadai yanzu kuma baka canja niyyar cewa za ka bi liman ba ne ba kawai sai ka shiga to sallaka bata inganta ba me dalili suka ce ai bai yi niyyar batun a farko to yanzu ya zai sai sallame ka sa akwai yadda ake kana cikin sallah sai ka assalamu alaikum me hukuncin wannan sallamar idan mutum yana sallah bai gama ba sai wani larura sai zo ba za ga mutane suna yin sallama sun fita ba to wannan sallamar me matsayinta eh ka gama sallah ne za ka yi sallama kai tafiya ka kawai ƙwarai kuwa to in kai sallamar me kake nufi ka fita ka maya ka fita to ka gama ne ana sallama ba a gama sallah ba in larura ta kama ka ai larura wannan ita ta baka dama kawai kai ficewar ka haka ne kuma haka wani to amma dai wasu na dan ijtihadi irin wai dan girmama sallar sai kai assalamu alaikum to amma ka tambaya wannan salamu alaikum ne me amfanin ta ina fata ana fahimta dan haka daga sawa a ranka cewa ka fasa sallar nan ko kai sallama ko ba kai sallama ba ta sallamu kenan yanzu hukuncin da mala yake nuna mana bai halatta ba kana sallar farilla kai kadai sai wasu suka zo suna yin jam'i kawai kai stepin ka tako ka tako ka shige ka haɗe da su sai dai ka fita daga taka kai kai kadai ka zo ka mi ka shiga tasu wace e zan yi bayaninta ka riƙe ta wanda yake nafila sai mai farilla ya zo ya bi shi yanzu anan kaga kes biyu ne shi nafila yake wanda yake bin sa kuma fa farilla yake shi yana ci gaba da nafilarsa ne sai kuma mai farilla ya zo yana binsa ba wai shi ne ya canja niyya ba ya halatta mai yin nafila mai farilla ya bi shi kuna ta kallo na kamar ba gane ba idan mutum yana nafila in mutum yana nafila ya halatta kai da za ka yi farilla ka bi shi wannan ɗin yana daga cikin dalilai da wasu malamai suke inkari ko suke sukan wannan ra'ayin na shi mai wannan littafin zadil mustaq ne idan har ya halatta mai nafila mai farilla ya bi shi to kuma an ce dole mutum in zai yi limanci sai ya kulla niyyar limancin tun a farko to yaya za a yi da wannan kes ɗin yana cikin nafila sai wani ya zo ya biyo shi shi kuma zai farilla ka san me suka ce suka ce ai sallah ta sha bamban shi nafila su yake su ku farilla suke ka gane? don me za a lazumta masa su yayi niyyar limancin yan farilla tunda shi na fila yake ban zo kan matsala ba za mu zo mu tattauna sati mai zuwa amma wannan dalili shine mu'azu dan jabal mu'azu kun san mu'azu ko sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana sallar isha'i a masallacin annabi kullun saboda kauna annabi malam da sallah a bayan annabi shi din fa liman ne a masallacinsa a anguwarsu amma sai ya tsaya sai an yi karatu an yi komai an yi isha'i ya bi annaba sallar isha'i sai an gama sai ya ɗauki sandansa da ɗan buhunsa ya sallama da annabi ya gaida annabi sai ya tafi masallaci malam mutanen masallacin suna zaune suna jiransa kuma sun san sai ya yi barillarsa sai zo ya musu sai zo a yi ƙadika mata sala ya kabbara sallah ya mun sallah ya salamu alaikum kuma sun san yayi farillarsa malamai suka ce to yanzu a nan wacce ce nafila wacce ce farilla cikin sallolin mu'azu na'am ta biyu ce nafila ko da ta barkon ce nafila yanzu kai kai za ka yadda kai mai hukunci da wacce ba annabi ita ce nafila wacce ce farilla to kenan yana nuna ba laifi ba ne don mutum yana nafila kai ka zo ka kabbara sallah da niyyar farilla liyar ta sha bamban kuma wannan raddi ne ga malaman da suke cewa dole niyyar liman da mamu ta zama iri ɗaya ba dole ba ne shi yana niyyar nafila shi yana kuma niyyar me wancan yana niyyar me farilla kun ji wannan tayyib akwai hadisi da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yayi sallar farillarsa a gida sai ya zo wata unguwa sai ya tarar da ana yin sallar jama'a to ya shigo ya bi wannan sallar jama'a din nan yanzu wata sura ce ka'idar da sallar isha'inka a unguwarku sai ka zo nan usman bin affan muna karatu mu yanzu ai ba mu sallar isha ba haka ne to ya za yi sai ka zo idan mun zo za mu yi sallar isha'i ka ce bari tashin tafni na yi sallar isha'i na a'a ka bi manzo Allah ya ce fa innaha takunu nafilatan wannan wanda za ka bi ta biyun ta zama me nafila to ga hukuncin fiqhu anan kenan wannan yana nuna ya halatta mai sallar nafila ya bi mai sallar farilla ba ku gane ba nafila kake yi kai ana farilla ka shiga ka bi su su suna da ladan farilla kai kana da ladan nafila saboda annabi ya ce ka yi sallar ka ta farilla ka zo ka tara ana wata farillar ka zo ka bi ta idan ka bi ta wannan nafila ce kaga kenan duka biyu mai farilla ya bi mai nafila mai nafila ya bi mai farilla duk wannan ya halatta bayan nan mala'ika jibrilu ba ya zo ya yi limanci wa annabi salloli biyar ba farkon lokacin da za a nuna wa annabi lokacin sallah ya zo farkon azahar farkon lokacin azahar ya yi masa limanci a lokacin annabi shi ma mamu ne amma sahabbai ba sa ganin mala'ika jibrilu ya yi masa sallah su sahabbai suna koyi da annabi shi kuma yana koyi da jibril ya yi tafiyarsa annabi yana jiran lokaci sai ga jibril ya sauko sai ce a yi sallah sai ya masa sallah ya daɗa tafiya magariba ta zo sai yin sallah washe gari sai ya jinkirta bai zo a lokacin da ya zo jiya ba sai ya ƙara lokacin na azahar ɗin sai ya zo annabi ya ga lokaci ya yi jibril bai zo ba ya ga ya jinkirta ya yi masa sallah ya ce zo a yi sallah ya yi sallah la'asar ma ya ga ya jinkirta bai zo lokacin da ya zo jiya ba wasu suka ce magariba lokaci ɗaya suka zo ya zo wasu malaman da suke cewa lokacin ta ɗaya kenan wasu kuma suka faɗi wata magana ba ka ba aka isha'i ya zo ya canja lokaci asubai ma ya zo ya canja lokaci sai jibrilu da zai gama sallar ya gama zai rabu da annabi ya ce ma baina hadaini waqtaini tsakanin lokutan nan guda biyu ko salataini tsakanin azhar din jiya da azhar din yau to shine lokacin sallar azhar ɗinka. tsakanin la'asar ɗin jiya da la'asar ɗin yau shine lokacin za ka yi ta sallolinka yanzu a nan gurin in tambaye ku kuna da aya ko hadisi da ya ce sallar a zahar la'asar farilla ne akan jibrilu na'am akwai aya da ta ce sallah wajibi ne akan mala'ika to me ce a kansa nafila to ga mai nafila ya wuce masu farilla da sun bi shi bai halatta ba ya halatta fikihu kenan wannan kuna tare da ni mu ci gaba tai yanzu duk mun tafi a wannan masaba ta imam ahmad lalle in za ka yi limanci sai ka kulle me niyya za ka yi limanci wa inna wal munfarid li itimama lam yasi ka niyyati imamatihi fardan haka idan mai yin sallah shi shi kadai a ya zo ya kulla niyya a cikin sallar sa kamar yadda muka faɗa sallar bata inganta ba fala yasihu hada saboda bai yi niyyar limanci a farko ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi yana yin sallar dare da mutane afwan manzan Allah ya tashi yana yin sallar da daddare wataran sai ga ibnu abbas yana yaro dan karami bai balaga ba ya zo gidan manzan Allah sai ya taso shi ma sai ya jona a hagun ɗin annabi a hagun ɗin mai annabi yaro ne sai annabi sai ya kamo shi sai ya dawo da shi damansa ta yanzu a nan muna da matsala matsalar ita ce ga mai nafila ya zo ya bi wani mai nafila kenan ya halatta mai nafila ya bi dan uwansa mai nafila sannan kuma wani abu da zai dada karfafa mana dada kara mana hujja a baya can ai ya halatta aka ce a hadisi mutumin da ya zo sallar farilla ta kubuce masa sai ya zo zai yi ta shi ɗaya ya halatta wani ya tashi ya haɗu da shi don ya taimaka masa ya samu ladan jam'i mun yi magariba mun gama mun fara karatu sai wani abokinka ya zo a makare gosu da ya tsaye da shi sai kaga zai sallah shi kadai ya halatta ka tashi ka jona a yi ka da kamar sala ku yi ta a matsayin mai jam'i ka taimake shi ya samu ladan jam'i to kai yanzu wannan sallar da za ka yi ta ta biyu ka bi shi me sunanta kenan ya halatta mai nafila ya bi mai me mai farilla to ya halatta mai nafila ma ya bi mai dan uwansa nafila yanda hadisin yazo ibn abbas ne yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin innasa maimuna inna ce gare shi mata annabi mai na maimuna irin yadda ake yin zumunci da sai ya kwana a gidan da ya zo zai kwanta sai kwanta a filan annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa kansa can dare ya yi allahu akbar sai annabi ya tashi shi ma annabin da ya zo kwanciya malam kai allahu akbar yaro ne bako aka yi maimuna ta ajiye shi a ɗakinta ya kwanta da ya zo kwanciya sai ya ɗora kansa a filan annabi inda annabi ke ɗora kai da annabi ya zo malam bai tashe shi ba sai shi ma ya ɗora kansa ya kwance sa a gefe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam dubu wata tarbiya annabi ya kwanta ita ma matar ta kwanta a gefe ai ba muharrami bane babu damuwa tunda innarsa ce ba aure tsakan kuma yaro ne suka kwana a daki daya can cikin dare dare ya raba gida biyu a riwayar wasu suka ce ko bayan rabin dare ko kafin rabin dare sai annabi aga ya tashi da ya tashi sai aga yana haka yamsahun nawma an wajhi in annabi ya tashi daga bacci yana yin haka haka abin da yake fara yi kenan bayan yayi addu'a yayi addu'ar farka sai rinka share bacci a idansa dan a nuna maka malam ita sallar dare da kake gani sai an yi yaƙi ake yin ta idan annabar kansa ya tashi kafin ya yi ta sai da ya ta share bacci a idansa yana fa so ya yi baccin amma ya kori baccin wa ya ce maka ana cikin jin daɗi da shakatawa ake yin sallar dare sai an yaƙi zuciya kana cikin yi za ka haƙura sai ya tashi kawai ya je ya alwala amma yadda ya zo a ruwaya ya ce ya ga ya ɗauki wata buta a rataye da ruwan alwala kenan wannan yana nuna ashe yana da kyau mata ta tanadar wa mijinta ruwan alwala kafin ya kwanta bacci ba matan zamani masu cewa me hukuncin wai dole sai kai wa mijinka hidima in baki ba akuya ce ke da zai daure ki a gida dole ki hidima ya dauki ruwa a rataye a wata salka ya je ya alwala ya kama sallah yaro mai tarbiya ibnu abbas kawai shi ma sai tashi ya alwala ba fasa shi aka yi ya tashi alwala kawai sai ya zo yaro ne bai ma san ina ake bin liman din ba sai ya tsaya a hagun din annabi idan mutum ya tashi yana yin sallah wanda zai bi ka ka san da yawa ana rikicewa ba sai ga wani in bai san abin ba sai zo ya tsaya a wani guri wani babban mutum mun zo wata ran muna sallah to ni yake so na yi limancin muka tsaya haka sai ya zo hagun dina sai na koma sai daɗa koma sai shi mala ai kai za ka mallin na ce to ai nan za ka dawo ran kai dai ce ah afwan afwan yawanci ba a ganewa a ina ake tsayawa in mutum yana sallah shi shi kadai tambaya nake in mutum yana sallah shi kadai ka zo za ka bi shi ka jona a damansa ko a hagun din shi a dama to ku riƙe ga wani fikihu ana yawan tambaya idan mutum ya zo ya tarar da liman yana sallah a masallaci da sahun farko ya cika in ya zo zai bi liman aina zai tsaya a tsakiya a daman liman ba daman masallaci ba kun san wasu na kuskure ai ana fara sahu ne daga dama shine sai ga mutane yan kabar da ya mutum je kamo sahu daga can a'a ai ga ma jawabin yanzu in liman ya zo zai maka sallah shi shi kadai sai ka je can daman masallaci ina za ka je damansa to haka ko sahu dubu ne in na farko ya cika sai ka duba ina liman yake damansa sai ka jona sai ka yi wannan yana sa nan wannan yana sa nan wannan har a cika sai a haɗu to sai ibn abbas sai ya tsaya a hagun ɗin liman sai annabi sai ya janyo shi ya dawo da shi dama malamai suka ce na fiƙi suka ce janyo shi nan da ya yi na dama ya nuna ya ƙulla niyyar limanci kenan a na nafila a wannan lokaci kai ma kana jin wani ya zo bayan ka to sai ka sami niyyar za ka yi jalimanci kenan suka ce irin wannan niyyar ta halatta a yi ta me a tsakiyar sallah me dalili saboda ibnu abbas ya zo ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan hujjan mutanen ne na ɗazu da ban zo jawabi akai ba to sannan kuma wannan yana nuna mana ashe ba laifi a cikin sallah dan mutum ya yi wani ƙaramin aiki ko ka san a mazhabar hanafiya in ka kabbara sallah Allahu akbar sai kai haka sallah ka ta baci kullu harakatin tubdilu salah a mazhaba ta hanafiya duri motsi yana bata sallah duk wanda yana cikin sallar farilla ya zo zai sujada sai ya taba wannan duk motsin da kai ba na sallah ba da haka su a hanafiya kaga haka duk wanda ya zamanta ya yi bat bat bat ya mummotsa yatsa ta baci to kaga wannan suna buƙatar su samu hadisai na annabi da ya nuna sifar salatin nabi saboda kaga annabi ai yayi aiki manzo Allah ya zo za mu ta bada dalilai da suka nuna ana iya yin aiki a sallah ba mai yawa ba annabi ya zo yana yin sallah wata dabba ta zo za ta wuce gaban sa dabba yana cikin sallah sai ya matsa sai da ya hade da bango sai dabba ta wuce ta bayan sa dan ya nuna ma ba a wuce ta gaban mai sallah sannan kuma ya nuna ma dan motsi kadami karan baya hana baya bata sallah annabi yana sallar dare nana aisha tana kwance a gabansa sallar dare yake yi yana ta zabga karatu mata kenan sai hakuri malam mai gidan yana ta sallah yana ta kira'a ita ku tana ta bacci wannan yake nuna maka ana sauƙaƙa wa mata haka ce wani ustaz ne wai yayi sabon aure to mu anan suna muke a gidan nan karfe uku an gama bacci mana wai tare za su kiyamul ita azabtar da yar mutane da kyar da ke tashi ita ba ta ma saba sallar dare a gidansu ba to ai wai ustaz ne azumin nafila litinin alhamis dole tare za mu tashi karfe uku ka daina bacci mata ka haka ka tuna ta yi aiki da yara na ta kula da yara ta yi shayarwa jariri ya tashi ba ta yi bacci ba ku yi musu uzuri ku yi musu uzuri kaga in dai san iyalinka ta samu rahama ne ai bai kai annabi ba ko to amma kaga ya kabbar sallah sai daga ƙarshe muna da hadisi ma ai da annabi in ya tashi sallar dare in ya sallah ya sallah sai ya tashi rinka tashin matansa kenan sai yayi sai ya tashe su kar wani ustaz ya ce shi biyu yake tashi dan haka gidana karfe biyu sallar dare ko ana so ko ba a so dole ai azumin nafila duk litinin alhamis ustaz ne Allah ya sa albarka ana yi ba mamaki tana da karamin ciki tana yawan tofe-tofen yawu tana da kwadayi a jikinta tana da larura a akwai laulayi akwai matsaloli dole sai kayi admitin waɗannan larurori musamman su mata da haka annabi yana dole ka ce gaskiya ai tunda kai aure kai yanzu wanda bai aure ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare ita sunna mala a cike take da jawabin addini nana Aisha tana kwance tace in naji zai yi sujjada sai in dan janye kafata wani lokacin sai ya taba ni to ina wanda suka ce idan mutum yana sallah mace ta wuce ta gabansa sallar ta lalace ina suke shi wannan lokaci yayi to ya za a yi kaga kaga anan fikihun da za mu ɗauka ashe ba kowace mace ce take lalata sallah don ta wuce ta gabanka ba sannan kuma ba kowane motsi ne yake ɓata sallah ba sannan kuma annabi yana yin sallah da daddare ko yana sallar nafila jikokinsa hassan da husaini su zo su yi ta hawa gadon bayansa kai sallar farilla a masallaci in ya zo yana sallah yaran nan sai su yi ta tsallakowa ta ɗakinsa jikoki ne ƙanana sai su hau gadon bayansa haka ce annabi sai ya daɗe a sujada saboda yaron yana baya in ya zo yunkurawa sai ya kama yaron sai ya ɗaga shi ya riƙe shi yana falimanci yana mutane sallah mu yanzu ka kuskura kai wannan yaya kake gani wani zai ce wannan wani irin renin hankali ake mana a gurin nan kai ka fi kowa yaya kai ne ka fi kowa tausayi to wallahi haka annabi yake ɗauka Hassan da Husaini idan ya zo zai yi sujada sai ya ajiye shi a hankali sannan ya wuce sujada yanzu nan motsi ne ko ba motsi ba da haka duk wanda ya je wata ƙasa ya bi mazhabar Hanafiya to akwai akwai damuwa to yanzu matsalar zamu tashi insha Allah insha Allah sati mai zuwa shine a yayin da liman ya kabara sallah ko liman ya yi jinkiri bai zo ba imamul hayi liman ɗin gari ko liman ɗin unguwa sai ya wakilta na'ibinsa sai ya ce ka fara zan shigo daga ƙarshe ko zan shigo ko kuma na'ibinsa ya kabbara sallah sai liman ya shigo ya halatta ya karbi sallarsa shi ya ci gaba ko kuwa ya zo ya zama mamu wasu ka ce tun da dai shi ne liman na asali in wani ya zo ya fara kurin iya zuwa ya karbi sallarsa kamar ya karɓi sallarsa suka ce ya karɓi sallarsa shi wance ya koma baya to ya za a yi in an gama sallar kuma an wuce shi raka ya ce tashi ya ci ko kuna zaune kuna jiransa me dalili suka ce gashi nan abubakar ya zo yana limanci manzan Allah ya shigo annabi ya karɓi kayansa to wannan akwai rikici akan wannan magana da yawa insha Allah sati mai zuwa akan wannan zamu fafata da kuma sauran matsaloli na so a ce mun gama matsalan mun shiga kitabu salatu amma dai wanda mu rinka biya hankali hankali muna gane matsaloli saboda suna da dan wahala ganewa kuma ba lalle ka ji ana tattauna akan su ba abin da muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh